بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء
وعلى الذين وعلى الذين هادوا شوف وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شؤومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحواي أو الحواي أو ما اختلق بأمر ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون قال الله سبحانه وتعالى ubangiji subhanahu wata'ala yace wa allazina hadu harramna kullu zikr mun haramta dukkan dabba mai farce ko malam tufarraq asabihu shine wanda ya tsinsa ba araba suke ba kal ibili ina misali kamar raquma raquma Allah ya haramta cin naman su ga yahudawa akan yahudawa wannan ali ko jumuna mun haramta alal ladina hadu sai wanda suka ce su yahudawa ne Ah, wa min al-baqari wal ganami haramna alaihim shuhumahuma haka nan kuma mun haramta musu kitse asurubi kitse wa shamil kula da kuma kitse da ke jikin koda daga shanu ko tumakai da awakai an haramta musu amfani da kitse na shanu ko tumakai da awakai hakanan an haramta musu amfani da kitsen da ke jikin koda illa ma hamalat zuhuruhuma sai fa wanda bayan su ta dauka ai ma alika biha minhu abinda ya rataya da bayan daga kitsa aw hamalatul hawaya ko wanda hanji ta dauka kitsan da ke jikin hanji wannan ba haramta mishi shi ba amma jam'u hawiya e au hawiya jam'i ne na hawiya a ko ko jam'i ne na hawiya au ma ta da biya ko kuma kitsan da ke jikin kashi to wannan ba haramta musu shi ba wannan ah, wato ba haramta musu shi ba minhu da gare shi wa shamul alati shine kitsan da yake jikin cinya ko doyi wai fa inna wannan an hal- an halatta musu shi an halamta musu shi Ah, wato ah, za- zalika tahrim wannan haramtawar da aka yi jazaina hum bi mun su sakayya da shi bi bi bagayi saboda zalincin su bi sababi zulmi saboda zalincin su bi ma sabaka da abin da aka faɗa a baya fi suratul nisa a cikin suratul nisa ai fi qaulihim inda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa bima laqalihim misaqahum wa kufrihim bi ayati llahi saboda irin warwarewar da Yahudawa suka ga alkawarin da ke tsakaninsu da Allah da yadda suka kafarce da ayoyin Allah ila an qala hayy zuwa yace fa bizin min allazina hadu haramna alaihim tayyibatin min lahum wa bisaddihim an sabilillahi kaseera mun haramta wa Yahudawa abu da da da da da aka halatta musu saboda zaluncin su wa inna haqiqa mu lasadiquna masu gaskiya ne fi ihbarin cikin labarin da muka bayar mun ba da labari labarin da yake tabbas gaskiya ne A wato lifa an samu sabani fi tarimi tilka shuhumi a cikin haramta wannan kitsan alal musulmi na ga musulmi min zabayin yahudi daga abin da yahudawa suka yanka idan ba yahudi ya yanka dabba to kai musulmi wannan kitsan da shi aka haramta masa ya halatta kai amfani da shi daga wannan dabba koko bai halatta ba fa an malikin karahiyatuha ruwa da ta fi shura daga imam malik shine cewa karahiya ce. akwai ruwa da cewa haramin ce cewa ai zai iya bayuwa zuwa wulakanci shi abin da ba zai amfani da shi ba kai musulmi ya baka kai amfani da shi ai wulakanci ne ya sa wata ruwa aka ce haramin ne amma wani kaulin wata ruwa da aka ce a'a ba haramun bane karahiya ne yin amfani da shi din karahiya ne To, ah, mun masu gaskiya ne a cikin bada labarin mu da alkawarin da muka yi. Ai, bi ana sabon zalika ta harim, ai, sabon cewa sababin wannan haramtawar huwa bagayo shi ne zalincin su. banda kamar yadda suka ce wai abin da yasa aka haramta saboda annabi Isra'i annabi Yaqub ya haramta ta ga kansa suka ce wai za su yi koyi da shi wannan magana da suka faɗa ba gaskiya ba ce sun yi ƙarya a haka ba haramcin bai zo ba sai bayan annabi Musa da can ba a taɓa haramta wannan ba ga wani kafin su su ne farko wanda Allah ya haramtawa haramcin bai zo ba a shari'a annabi Ibrahim ko waninsa daga annabawan Allah sallallahu wa sallamu alaihi mu ajma'ina min al-ibili da atu al-ibila da yadda shi annabi Yaqub ya haramta wa kansa raquma ne kadai saboda ya samu waraka daga ciwon baya wanda yake damunsa a hakika raddi akan su ya gabata a cikin can suratu ali imrana inda ubangi subhanahu wataala ke cewa kullu dami kana hillal li bani isra'ila ila ma harrama isra'ilu ala nafsi duk wani abinci da mun halatawa ne da can gabanin isra'ila in man da abin da shi annabi yaqub ya haramta wa kansa min qabla an tunzala tawrat in ka fa saukar da at-taurat فإن كذبوك بسم الله فإن كذبوك فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين فإن كذبوك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن يهودا suka ce maganar da ka zo da ita ba gaskiya ba ce suka karyata ka fi ma je ta biya cikin abin da ka zo da shi faƙul kace da su rabbukum zu rahmatun wasi'a ubangijinku ma'abucin rahama ne mai yalwa hay sulam yu'ajilkum bil uqubati inda bai gaggauce ku ba da azaba wa fi taladu akwai tasawa a cikin wannan bid'ahim ila al iman da kiran su zuwa imani aw al murad ko ku abin nufi la takadarru bi imhali ko ku rudu da cewa kuna ƙaryata manzo abulhali Allah yana kyale ku wannan jinkirin azabar da yake muku ku ɗauka ba kun sha ne fa innahu la yuhmilu shi ba zai kyale azaban nan ba azaban nan ba makawa sai ta ta same wala tasibanna la ghafilan amma amalu zalim wa yadullu alaihi fadun wala yuraddu ba'suna anil qawmil wala yuraddu ba'suhu anil qawmil mujrim ba a raddin azabar Allah lokacin da ta doso mutanen da suke azzalimai to ya shiryar akan wannan ya shiryar akan wannan
سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون سيقول الذين أشركوا لسنوا أننا سكتارا دون الله ذات لو شاء الله دا الله يعني فما أشركنا da ba su tarar da wani da Allah ba na hannu su ɗin nan wala ba na kuma gabatarsu wala haro na min shi wai da basu ɗau wani abu a matsayin haramun ba wai shiraku na tare mu na biyu shati shi yasa wai taron wanda suka yi suka tarar da Allah suka tarar da wani da Allah da kuma haranta wanda suka yi dinda nufin Allah ne ko hararin bi wai ai Allah ya yarda da haka qala ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce kazalika kama kazaba haula'i kazaba allazina min qabli haka nan wanda suka gabata suka karyata irin yadda wa'annan suka karyata suka karyata rusulahum manzanninsu hatta zaƙo ba asalin har a ƙarshe wannan ƙaryatawar ta jawo azaba ta saukan musu azaba ta zo musu ɗan ce ne da su ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam hal inda kun min ilmi akwai ilimi a wajen ku bi anna allah rarin da zalika shi allah ya ya yadda da haka kuna da wata hujja ta yanke akan cewa lalle allah ya yadda da haka fatuwar johu lana in ya so ku fito da hujjar taku gare mu ai la ilma ilaku ba ku da hujja akan wannan ba sani a wajen ku ba sani a wajen ku in tattabi'una ba abinda kuke bi fi zalika a cikin wannan illar zanna sai ko canki fadi canki fadi kawai kuke wa in antumu illa tarsu ku dinnan ba ku zamo ba sai ko kuna ƙarya a cikin haka wannan magana kuke faɗa ba ku da wata hujja akai a ƙarya ce kuke yi a canki faɗi ne kuke yi Ƙul- قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهديكم أجمعين ƙul lahum ce ne da su ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam illan ta kullakun hujjatu in ba ku da hujja akan abin da ku faɗa falillahi alhujjatul baliga to ai hujja wadda take mai sa matuƙa ta matu cikakkiya ta tabbata ga Allah Allah subhanahu wataala ya kawo hujja akan duk abin da ya faɗa falausha da Allah ya nufa da ya nufi hidaya ta kun shiryar da ku lahada ku ajma'i da ya shiryar da ku gaba ɗayan ku wato hujjar wahiya irsalur rusuli yace saukar da aiko manzanni wa inzalul kutubi da saukar da littattafai wa ma'ana tamma da aka ce atamatu alkamilatu wadda wadda take cikakkiya allati la tariha na kasun wala hafa wadda ta waya ko koya bayan da za a iya bijire mata
قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون a ubangiji ya ce kul ce ne da su ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam halumma shuhadaakum ku kawo wanda za su ba ku da shaida gare ku a hariru ku kawo wanda za su ba da shaida gare ku hosu mafi'il shi halumma sunan fi'ili ne layan la tasarrafu ba tasarrufi inda ahlul hijaz gulan rarabawa kita ba ba ba ni ta mumin ko suna ganin cewa ba sunan fi'ili bane fi'ili ne amri shine yace wa fi'ilu fi'ili ne yu'annasu da ake masa talisi sai a ce a haƙƙin mace halummi kama faɗin wani malami a ya garkar maula ajibi wa halumi wa hallumi wal juma'a ana masa jam'i in mutum da yawa ne a ce halummu mata da yawa a ce halumumna mutum biyu a ce halumma inda tamimi gurin banu tamimi ya kunu muta'addiya kuma halumma din nan yakan zo yana kaiwa ga maf'uli kama fil ayati kamar yanda yazo a wannan ayar halumma shuhada akum shuhada a din shine maf'ulin wa laziman yakan zo lazimi kuma ka kaulihi kama faɗin ubangiji tabaraka wa ta'ala na suratul ahzabi والقائلين قد أعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا anan halumma an kawo shi wato a matsayin lazimi ba shi da maf'uli nan kuwa an kawo shi yana da maf'uli yana da maf'uli to wa hadha al-amru wannan umarnin da aka faɗa musu liba zai da tarkiti dan ƙarin ursu da gare su wa iqamatul hujjati alaihim da ƙara tsaye da hujja akan su da ƙara tsaye da hujja a kansu. A halin mashahada kuma alazina ku kawo masu wanda za su ba da shaida ku alazina shaduna wanda za su shaida annan la harama haza cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta wannan alazi haramta mu abinda ku kuka haramta in shaidu in suka shaida fala ta sarma ya rasulullah suka shaida tare da su tunda shaida ta su ba gaskiya bane ai ba da majihim bayan zuwan nasu wa hururihim da da zuwan nasu to kai ka kashe da tare da su ai la tusaddiqu kai ka gaskata su wala tabil li qawli kai ka karkata ga maganar su wa hadha hidabul lahu wal muradu ghayru wannan magana ana faɗa wa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma ana nufin wannan sa tun da shi yaushe ma zai saurare su balle ya ce ya karkata gare su shi da yake ma'asumi listihalati alai domin karkata tasa gare su abu ne wanda ba zai yi ba tunda shi ma'asumi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ma'sumi ne wala tattabi ahwa allazina kazzabu bi ayatina kakkabi san zuciyar wa'annan da suka karyata da ayoyin kakkabi san zuciyar wannan da suka karyata da ayoyin fihi war'u zahiri mawri al-murmari anan an aje zahiri inda za a kawo lamiri inda za a ce wala tattabi ahwa ahum za ka ji awa allazi da kan zabiya ci nan lidilalati me yasa aka yi haka saboda a shirar ala'anam kan zubal ayati bisa cewa duk wanda ya karanta ayoyin Allah muttabi'un lil hawa ba wani abu ne yasa ya karanta ayoyin Allah bin san zuciya ne na ga ba wani abu ba haka ba wani ta'mimi ba da tasisi ko kuma dan a kawo abin ya zamo ya hada da kowa bayan da an maganar keɓantacciya bayan da an maganar iyaka waɗanda ake faɗar maganar a kansu to sai zama aka duk wanda ma yake ya bi tsarinsu to hashi ba sai wanda yake nan sanda ake faɗar maganar ba a'a har duk wanda yake ya bi tsarinsu to shi ma ya shiga a cikin wannan wala ta tabi wallazina la yu'minuna bil akhirati da wayannan da ba su ba da gaskiya da lahira ba wanda ba su ba da gaskiya da lahira ba uhum bi rabbihim ya'dilun alhali suna tararwa da ubangiji tabaraka wa ta'ala yushrikuna suna tararwa da ubangiji tabaraka wa ta'ala to kanka bin maganar su قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصيكم به لعلكم تعقلون.
ولما قام الله سبحانه وتعالى الهجة على الكفار yadda ubangiji subhanahu wataala ya tsaye da hujja akan kafirai bi annahu la ta'lila wa la tahrima cewa ba halattawa ba haramtawa sai fa abinda Allah ya halatta ko abinda ya haramta ba wanda yake da ikon ya halatta abu ba wanda yake da ikon ya haramta sai Allah Allah shi kadai shine mai halattawa shi kadai shine mai haramtawa to kai ka ci an samu wani mai tambaya da yace to menene Allah ya haramta me abinda Allah ya halatta sai ubangiji subhanahu wataala ya ce ce ne da su ta'alau ku zo in so kuke kusan abinda Allah ya halatta da abinda Allah ya haramta ku zo za a muku bayani ta'alau fi'li ne na amri wanda yake an gina shi su shafe nuni da asali ta'alau na ne sai aka gina yana cikin af'alul hamsatu kenan wawun fa'ili ne shi yasa a mahallin raf'a yake lidalabi irtifa'in min makanin safilin ila makanin asalin ta'ala fi'li ne wanda yake an ajiye shi don neman ɗaukaka wato a komo sama daga guri wanda yake ƙasa a komo sama sannan ya zama ana amfani da shi a cikin fuskanta da zuwa mutlakan a kowane hali abin da ya sa aka fifita amfani da wannan kalmar don nuni zuwa cewa su suna mafi ƙasƙantar matsayi shi ko yana neman su ga ɗaukaka da ɗayin sama daga kaskantattun sufofi zuwa mafi cikar sufofi mafi ɗaukakarta kamar ya ce ku akabilu ku fuskanto zuwa ɗaukaka domin duk wanda ya ji hukunce-hukunce na Allah kuma ya karɓe ta da nasiha zai zama a mafi ɗaukakar daraja ba daraja ga ɗan adam irin ya saurari abin da Allah yake faɗa masa yi aiki da shi wannan shine mafi ɗaukaka daraja ga ɗan adam duk abin da zai ba wannan ba kuma ba ne gare shi babban abin da yake gaba ɗan adam ya ji maganar Allah kuma ya tsaya yi aiki da ita wannan shine cikakken ɗaukaka a gare shi to ku zo atulu zan karanta zan karanta muku ma harrama wato atul din jawabu amri manzumun bi hasbul wawi atlu ne da wal ramatu dalilun alaiha dan da aka bari akan lam aran nan dalili ne bisa cewa akwai wawi da aka shafe wanda shafe wannan wawin shine alamar jazma wakila jawabun li shar'in mahzufin taqdiru in tatu atlu wato ta ya zama jawabi ne ga sharadi da aka shafe inda za a kaddara in za ku zo to zan karanta muku yanda ne atul ma'ani yake cewa wa shar'u ba'da ha yajuzu wan nida washar'u ba'daha yajuzu wayannan da aka faɗa da istifhamin nan da umarni da hani duk tayo a kawo istifhami a kawo sharadi bayan su ya zama an shafe sharadin sai a kawo jawabin sharadin a wato ai in tatu atlu ai a qara'a ma harrama Allahu alaikum in kuka zo zan karanta muku abinda Allah ya haramta muku atu zan karanta mu a qara'a zan karanta ma harama rabbukum alaikum abinda ubangiji ya haramta muku mas ismu masul ma din ta ma harama suna ne masuli wa harama arama din silatu silatu a ayin an shafi ana nufin ma harama hu rabbuhu alaikum a rabukun ɗin ko fa'ili ne na harama fa'ilu harama fa'ilin harama ne to wa hasul ma zakar fi hatin ayatin hasalin abinda ubangiji ya faɗa a wannan ayoyin guda biyu abu goma ne guda biyar da sigar hali ka ai kaza ka ai kaza ka ai kaza guda biyar ko da sigar umarni ya gabatar da abin da aka yi hani daga gare shi kafin a faɗi abin da aka yi umarni da shi domin a koyaushe ije abin da zai cutar shi ne abin gabatarwa bisa jawo abin da zai zamo gyaruwa domin kuma ce abin da aka hani daga gare shi abin umarni ne da a nisance shi a koyaushe shi ku abin da aka yi umarni da shi an yi umarni da shi ne gwargwadon yadda ɗan adam ya sami iko in abin da aka umarni da shi ya fi ƙarfi sai a ce an yafe ɗan adam saboda abin da ya zo a hadisi duk abin da na hane ku da shi ya ko ku nisance shi abin da na umarce ku da shi kuwa ku zo da shi gwargwadon iyawarku aka kawo umarni da biyayya ga mahaifa a tsakiyar wa'annan a tsakiyar umarnin da hana don lura da sha'anin biyayya ga mahaifa saboda zama wasu mafi girman wajibai bayan kaɗai ta Allah wannan abubuwa guda goma da aka faɗa a ayoyin nan guda biyu ba ta bambanta da bambanta al'ummu ko zamanai a koyaushe Allah ya yi umari da abubuwan nan guda biyar a koyaushe Allah ya yi hani daga abubuwan nan guda biyar. Bari baki ɗaya ma abuta addinai sun gamu a kanta. Abdullahi Abbasin ya ce wannan ayoyi ne wanda suke abin kyautatawa wato wanda ba wani abu da zai shafe su. A baki ɗaya littattafai. So abeban haramtawa ne akan bani Adam gaba ɗaya. Su ne asalin littafi. wanda ya aiki da abubban nan guda goma ba makawa zai shiga aljanna wanda kuma ya bari to ba wakawa zai shiga wuta Allah tushirku bihi shay shine barakuji abu na farko da Allah ya haramta mu shine tare da wani da shi Allah ya hana ku tare da wani da Allah tabaraka wa ta'ala wato an din mufassira ce wa rabiduha mawjuda anan tsarin samun an mufassira akwai shi wahu an yi takaddama ha jumlatun fiha ma'anar qawli duna hurufi shine a ce jumla ta gabace ta jumla da yake ta kunshi ma'anar qawli amma ba harufan qawli yanda ahadan yake fada wa ba'da wa ba'da ma'anar qawli lal hurufi qad fassarat al jumlata fi dhikri wa rad an tilkum al jannatu ba'da nudo an isna'il fulka bihi tasudu to anan din menene da wannan wato atalu ɗin ya faɗin shi ma'anar akul zan faɗa muku zan faɗa muku wasu tushkila amma an ga rikitar wannan wajen da cewa wannan ya hukunta cewa baki ɗayar abin da za a zo nan gaba abin haramtawa ne tare ko da cewa wani abu a ciki abin umarni ne da shi a bisa safarkin dole amma aka ba da amsa da amsoshi yana daga amsoshin da aka bayar a cewa haramci dangane da abin da aka hani daga reshi a fili ne dangane da abin da aka umarni da shi kuwa dangane da duban kishiyarta an hana ku zo da kishiyar abin da aka yi umarni da shi abin da ake nufi fi'ila ya haramta wasu ayyuka wato wasu ayyuka su ne abin da aka hana ya hana ya hana barin wasu abubuwa wahiyar mamura su ne abin da aka umarni da su abin da aka umarni da shi haramun ne a bari yana daga amsar da aka bayar a nan cewa akwai shafe wawi a wannan magana tare da abin da ta adabta yanda dama malaman nahawu suke faɗa ko walwawu qad tuhzafu ma'a ma adafat والفاء إذ لا والفاء والفاء قد تهذف مع ما أدفت والواو إذ لا لبس وهي انفردت بألف آمل مزال كربكي مأموله دفعا لوهم نتشكي عند الأمال جيش فداء ألفية عند ذا قدر abinda ubangiji ya haramta muku da kuma abinda ya amarce ku da shi فرأى فرأى بعد ذلك على المذكور المحذوف sannan wow ya ya rantsar ta ba wannan bisa abin da aka ambata wal mahzufi da abin da aka shafe amma dai amsar da aka baya ta farko ta fi kusa ta fi kusa babban abin da Allah ya hane ku daga gare shi shine tare da wani da shi wa asinu sannan kuma Allah ya umarce ku ku kyautata insana kyautatawa da ya amsa sunan kyautatawa bil walidaini ga mahaifa ga mahaifa wato shi barin tare da wanda Allah lafil aqwali ko a fadi ko a ayyuka ko a kudurce kudurce a kyautatawa mahaifa kuma kyautatawa wal murad bil walidaini al ab wal um wa in alaya da aka ce mahaifa ana nufin uba da uwa koda na sama ne ma'ana koda kaka ne uban uba ko kakan uba uban uban uba to jika dai abun umarni ne da ya kyautata musu hakanan uwa hakanan uwar uwa hakanan uwar uwar uwa duk ɗaukakan duk nesan ne a inda mutum ya fito daga zuriya to ana bukatar ɗalla yake ya kyautata wala ta katulu a wala da ku ka ku yadda ku ce za ku kashe 'ya'yanku bil wa'adi ta fuskar binne su suna yara ƙanana ka ku binne su suna yara ƙanana wato anan ta inda ya ce wa asinu bil walidain isana wa ra'ahu mawri'an nahyi anil isa'ati ilayhima ya ajiye shi inda zai ce kakku munana musu lil mubalagati dan isa matuka wadda lalati da shirarwa ala anna tarkal isa'ati fi sha'anihi ma garukat akan cewa bar munanawa a haƙƙin mahaifa bai wadatar ba ba wai kawai in ka bar munanawa mahaifanka ka kubuta ba a'a dole sai ka kyautata musu bihi lafi gairihi ma sabanin wani sauran mutane in ka bar munana musu ka kubuta ka munana musu shine kai laifi amma su iyaye zara barin munana musu bai wadatar ba sai ma an kyautata musu sai ma an kyautata musu yasa idan uba ko uwa suka ce ai kaza ba wai kawai kada a ƙi yin wannan abun ba a'a in an tashi yin ma a yi shi da kyautatawa a yi shi da kyautatawa yadda wato ba iyaka inda su suka tsaya ba ma wajen faɗin umarnin a'a nan za a tsaya a'a a ƙara da kyautatawa a ƙara da kyautatawa yanzu misali wani ya ce yana son abinci a yana son abinci a to ka kawo masa abinci kowanne da Allah ba ka biya ba to amma idan kamar mahaifi ne ya ce yana son abinci to ba wai kawai ka kawo masa abinci kowanne iri wanda an ci za a ce ai an ci abinci kawai a'a ka kawo masa abincin da yake ya kai matsayin abinci gwargwadon ikonka eh gwargwadon ikonka to wannan ake bukata daga gare ka kyautatawar ta zamo ta amsa sunan kyautatawa waliza sanadul wasiyati wa ihsan ilayma wannan ne yasa ya biyanta da wasiya da kyautatawa gare su ba da wasiyati bi tauhidi bayan wasiya da kadaita ubangiji da kadaita shi lima fihi ma dan abin da yake lima lahuma saboda abin da ya tabbata ga su mahaifa min haƙƙin tarbiyati wa shafaqati wal hizmi min al mahalik fi hada sigari daga haƙƙin tarbiyyar da suka yi ma da tausayin da suka nuna ma da ƙoƙarin da suke shiga sun kare ka daga duk abin da zai halakar da kai ko zai taɓa ka lokacin da kake ƙuruciya wala ta katulu auladakum abu na uku kar ku yarda ku ce za ku kashe ƴaƴanku bil wa'adi da binne su suna yara yin ajli imlaqin saboda talauci faƙarin tarafunahu talaucin da za ku ji tsoro kada ku yi haka minal malaki wa huwa al mahaqu wato imlaqu daga malaqu ne shine shafiwa nahnu narzuqukum wa iyyakum mu ne za mu azurta ku mu ne za mu azurta su abincin ku ba akan ku yake ba Allah ne ya lamince muku balle abincin su wa ma min dabatin filari illa ala Allah rizquha wa ma min dabatin filari illa ala Allah rizquha wala taqrabul fawahish kiyaye fusatar manyan zunubai munana azunubal kaba'ira zunubai manya kan zina kamar zina wa kasal muhs da kuma jifan wanda yake muhsini wanda bai laifi ba a ce yayi laifi ma zahara minha wanda yake a fili daga cikin ta ma badana da abin da yake a buya shine ay alani ya tahawa sirra da wanda yake a bayyane da wanda yake a boye wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah kar ku kashe ran da ubangiji ya sa mata alfarma ya hana a taba ta illa bil haqqi sai fa idan ita ce ta taba kalka wani kamar wanda ya kashe wani a ce shi ma a kashe shi wa hadin riddati ko ne yake musulmi ne amma ya ridda wa rajmal muhsin ko jefe musulmin da ya zina zalikum almaskur wannan abin da aka ambata wasakum bi Allah ya umarce ku da shi Allah ya umarce ku da shi la'allakum ta'qiluna ko dai ku kwa hankalta hatta mahazil ayata bizalika an cika wannan aya da cewa la'allakum ta'qiluna domin ita ta kunshi bisa abubuwa guda biyar masu girma ablagu min hafi gari umarnin da aka yi a cikin wannan abu guda biyar din ya fi isa matuka fiye da umarnin da aka yi a sauran abubuwa saboda amfaninta mai gamawa ne addini da duniya a addini da duniya shi yasa sai aka cika da magana hankali wanda shine mara ta yatta kalifi wato ko dai ku kai amfani da hankalin ku to shaduna a shiryar da ku yana nuskurati umurun zahiratu a wato dan abin da aka mata na murna ne a fili ba da tawajjul akali inda an sa fuskanta hankali alaka abul ahbar kabul abari ya ce hazil ayatu ayoyin nan yani qul ta'alu yana nufin qul ta'alu ila ahaidaha zuwa karshen ta iya mufta ta taurat da ita aka bude a taurat wa qala ibn abbas ibn abbas ya ce hiyal mukamatu maskuratu fi ali imran ita ce mukamatu da aka ambata a cikin sura ali imran huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa'ina ayatun sune ummul kitabi muhkamatu din اتبعت عليه شراب الحلق لشريعون halitta sun gama akai awalam tursa ba a shafe ta bakar da dai to wala taqrabu ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم قادلوا ولو كان ذا قربى وبأهد الله أوفوا ذلكم وصيكم به لعلكم تذكرون ولا تقربوا مال اليتيم hakanan kuma ubangiji yana umartar ku da cewa ku kiyayi kusatar dukiyar maraya dukiyar maraya ku kiyayi taɓata illa billati ai bil hasanati lati hi asanu sai fa da tada wanda take kyakkyawa a taba dukiyar marayan dan ta gaba dan gudun kar ta ragu kamar yadda yazo a hadisi wanda aka ruwaito daga Aisha kofi kuma an ruwaito shi ma marfu'i cewa itajru fi amwali yatama in akwai dukiyar marayu a hannunku to ya kamata ku kasuwanci da su lika lata kula har zakatu dan kada a kyale duk shekara ana ɗiban zakka ana fitarwa a waye gari dukiya ta yi ƙasa to aka ce wannan a ɗauki dukiyar a yi kasuwanci da ita bisa amana bisa amana bisa cewa dukiyar ta ƙaru ba wai kai ka ɗau dukiyar su ka juya ba a duk abin da aka samu ka ce ai naka ne tunda ba kai ka juya ba a'a dan dukiyar ta su ta ƙaru to wannan daidai ne ko abin umarni ne ma da shi abin umarni ne da shi a haka ɗin wahiyar mafi salahu shi ne duk abin da zai zamo gyaruwa ne ga dukiyar duk abin da yake zai zamo gyaruwa ne ga dukiyar bi an ya iltabi duga ashudda har ya kai cikar karfinsa bi an yi hata lima shine ya zamo ya balaga ya kai matsayin balaga kadahu qal kama an ta ifa zu to kiyaye masa dukiyarsa ila bulugil wato ila bulugi ashaddi ashuddihi ai zuwa kai cikar karfin sa fadfa'uhu ko fasallimuhu lahu hina idan to kuma shi dukiyarsa a wannan wakacin in ya zamo ya kai cikar karfin sa ya zamo da hankalinsa to ku ba shi dukiyarsa wato kama li aqalihi cikar hankalinsa wa da karfinsa ka an yi hata lima rashida kamar ya balaga yana shirye wa huwa mufradu shi ashuddu ko dai mufradi ne aw jam'ula mufrad lahu ko ko jam'i ne da bai da mufradi walaysa jam'u jam'a shiddati ashiddu ba jar'i bane na shiddatu qala wa fi gatil amani mai sanin gatil amani ne ya faɗi wannan raddan alaqal warari jam'u shiddati kalimatu wa anum ya faɗa haka dan ya raddi masa faɗin bairawi da yace ashuddu jam'i ne na shiddatu kamar ni'imatu da al'um to shi mai gatil amani yace ko ɗaya ashuddu ba jam'i bane ko ma jam'in ne amma bai da mufradi ko ma an ce jam'in ne to bai da mufradi to wato wato wasa ya ci fil ahqafi anan gaba a suratul ahqafi zai zo tafsiruhu fassara shi bi itibari akhiri isna da karshen sa yaushe ne wa salasu wa salasu na sanat shine ya kai shekaru 33 لأن الأشد هو قوة الإنسان wato domin ashuddu shine karfin mutum wa shiddatuhu ƙarfinsa kuwa maudahu da farkonsa albulugu daga balaga ne wayan tawila salasin wa salasina sana yana cikewa ga shekaru talatin da uku wanda dai ya kai shekaru da talatin da uku kamar ya gama matsayin samartaka abinda kuma za a shiga bayan nan ba samartaka ba ne wa bi ahadin to wa'aful kaila ku cika ma'auni na mudun nabi wal mizana ku cika ma'auni na nauyi bil da adalci bil adal da adalci wa tarkil basi da barin ragewa la nukallifu nafsan illa wusaha ubangiji yace ba ma dora wa rai sai abin da za ta iya Allah bai taba dora wa bawa abin da yafi karfin bawa ba laqataha abinda take da iko ce zalika a wannan bayan ada tilkailin da a ce zai kuskure a wajen awan na mudillabi wal wazn ko awan na nauyi wallahi alam sihatan niyati alhali Allah ya san cewa yana da ingantacciyar niyya bai da niyya ya rage amma kuma sai aka samu wani kuskure wala mu'ahazata alai to wannan Allah ba zai rike shi akai ba kama wa da fi hadisi kamar yadda yake yazo a hadisin cewa rufiya ummatul khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaihi da yake fara ma'ahazata alaihi yana nufin aila isma ba a za a ce yayi zanibi wajen Allah ba walakinahu yarmanu ma a hada fi sai dai zai biya abin da ya kuskure a cikin sa da a ce za a sai dawa a wajensa kwana kwano talatin shi a wajen aunawan sai ya kuskure ya mance ya auna kwano 29 ya dauka 30 ne to yanzu a wajen Allah bai laifi ba tunda dai ba da niyyaye ba amma kuma idan masalan waɗanda suka siya din suka auna suka ga 29 ne wannan bai hana a ce dole ya cika musu ragowar ɗayan ba shi yasa kuskuren ta sarye da laifi ne a janibin Allah amma ba ta zera da laiya wato haƙƙi na mahaloki ba li'anna al'amda wal hada fi amwalin nasi sawa domin taba dukiyar mutane da tabawa da kuskure da tabawa da gangan duk ɗaya ne dangane da cewa dole sai an biya su ka taba dukiyar wani ko da da kuskure ne to sai ka biya shi kamar yadda in ka taba da gangan za a ce sai ka biya shi inda kuskure ke amfani a ce ba za a ce kayi laifi ba abin da yake ya shafi haƙƙin Allah shafin abin da yake ya shafi haƙƙin Allah to wannan Allah ya yafi yanda dama a ƙarshen suratul baqara an faɗa rabbana la tuwahirna in nasina aw ahdana wa idza qultu wato idan za ku faɗi magana fi hukumi a hukunci ne aw gairihi ko waninsa wato anan da ake abin da ake nufi bil qawli da fadin na ya umul fi'la abin da ya hana da aiki to ku adalci bis sidqi ku gaskiya la tatruku ka kuma gaskiya fil qawli a fadin ku wala fil fi'li ko a aikin ku aikin ku ma ku gaskiya wayna ma hasal qawla abin da yasa aka fadi aka kebance qawla aka ce wai za qultum ba a ce wai za fa'altum ba tanbihan bil adna alal ala dan fadakarwa da na kasa bisa na sama a cewa za a fahimci daga nan cewa yin adalcin a aiki kana ma kenan inda a magana ma an ce a adalci to ballantana a aiki kana ma kenan a ce lalle a yi walau kana al-maqulu lahu aw alayhi za qurba koda wanda za a faɗa saboda shi ko wanda za a faɗa a kansa ya zamo ɗan uwa ne ƙarabata ma'abucin zumunci ne to kan magana ta shafi ɗan uwanka ɗan uwan naka bai da gaskiya a ce saboda ɗan uwanka ne kai rufa rufa o ka tsaya ka faɗi gaskiya haka nan kan magana ta shafi ɗan uwanka a ce shi ne da gaskiya wai dan kada a ce kana goyon bayan na gida in ka tashi faɗa ka rage gaskiya da ɗan uwan naka yake da ita dan ka a ce kana goyon bayan na gida to shi ma wannan kakkai a tsaya dai a faɗi gaskiya a koyaushe duk wanda gaskiya ta kama shi kenan shi ya jawo har gaskiyar ta kama shi kaka ce kai za ka yi wani abu na ka ga wani mara gaskiya ya dawo mai gaskiya ko kuma rashin gaskiya ta su ta ɗan ragu kaɗan a wannan ba daidai ba ne a tsaya a faɗi gaskiya yadda take wa bi ahadin la ya aufu duk alkawarin da yake tsakaninku da Allah ku tabbatar kun cika ma'ahida ilayku abinda Allah ya alkawari da shi zuwa gare ku in mulazamatul adli wanda shine lazamtar adalci wata da yace akami shari da ba da kunce kunce na shari'a wa ma fi qawlihi ta'ala da abinda yake ya zo a cikin fada ubangiji inna la amru bil adli wal ihsan ubangiji yana umarni da adalci a ubangiji yana umarni da cewa duk abinda za a yi dai a yi adalci zalikum wannan magana da ake faɗa wasakum bihi Allah yana umarta ku da shi la'alakum tazakkaruna ko dai ko ka gargado bit tashdidi tattaizun aw tazakkaruna ko kuma qira'a tazkuruna la'alakum tazkuruna wasu kuni kenan ko ku tuna abinda Allah ya faɗa muku
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصيكم به لعلكم تتقون وأن هذا سرادي وقاني ما قالنا نند أكس tsari ne na Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine tsari na Allah wato wa anna bin fati wa tashdid lil makaranta shida a cikin makarantar nan bakwai sun karanta wa anna haza wa anna haza wato ko makaranta hudu a cikin su wa bitta hafifi ibn amir abnam amir ko wa an haza wa an haza ala taqdirin lani wato li an haza shirani saboda wanda shine tsari ne wa bil kasri mishaddada li hamzatul kisai Hamzatu ko da kisa'i su a tasu gira'ar wa inna haza, wa inna haza shi yasa girawai uku ne a nan. A makaranta hudu, nafi'u, abulami kasirin da kuma abu abrim ala'i da asim daga makarantar kofa so sun karanta wa anna haza. Shi ku abulami amirin a tasu gira'a wa an haza sirari. hamzatu ko da kisa'i wa inna haza sirati tabbas wannan shine tsari na shine tafarki na mustaqim wato an karanta da fata bisa kaddara lali li anna haza in an karanta ko da kasra ya zama isti'nafi wannan abu da aka faɗa allazi wasaitu bihi wannan na umarce ku da shi sirati shine tsari na shine tsari na mustaqim halin kasancewarsa madaidaici ga shi nan tsari ne samban fetal ba karkata a ciki fattabewa ku tsaya ku bi shi ku tsaya ku bi shi ai dini la'auja da fi ai addini na ne da ba karkata a cikinsa fashin ba haddinar ƙauyima bistirari ya kamanta addini madaidaici da tafarki hanya bi ma'anar ɗari ma'ana bijani anna kullum yusiru bil rasuli dangane da cewa kowanne yana sadarwa ga abin da ake nufi in ka ba hanya za ta kai ka haƙƙin da kake so hakan nan in ka bi tsarin na addini shi ma zai kai ka inda kake so ma'ana zai kai ka ga samun tsira duniya da lahira wasu an rasu da mushabbai bihi da mushabbai ya aro sunan mushabbau biyu ga mushabbahu musanya isti'ara wadda take tasirihiya ta asali wala tattabi'u subula kaku wasu hanyoyin daban-daban wata bai ku tsaya ku bi shi ko ku wasu hanyoyin daban-daban ai usuluku ai ku bi shi ka ku bauɗe daga gare shi wanda bauɗewar taku daga gare shi za ta sa ku haɗa a cikin halaka daru kunni ya ruwaito hadisi daga Abdullahi Mas'udin Allah ya ƙara da a gare shi Abdullahi Mas'udin ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zana mana zane wata rana sannan ya ce wannan tafarki ne na Allah sannan ya zana wasu layuka daga daman wannan wasu kuma daga hagu da shi sannan ya ce wannan tafarkuna ne akwai shaidan akan kowace tafarki daga gare yana kira zuwa ga wannan hanya sannan ya karanta wannan aya a wata ruwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja layi ya ja layuka biyu daga dama layi biyu daga hagu sannan ya ɗora hannunsa a layin da yake zanen na tsakiya ya ce wannan shi ne tafarkin Allah wannan kuma su ne tafarkuna masu watsar da mutum daga tafarkin Allah wannan mutum ya bi su zai zamo ya bar tafarkin Allah tabaraka wa ta'ala sannan ya karanta wannan aya wala tattabi'u subula ka ku ba hanyoyi a durqal muhalifata lahu hanyoyin da yake sun saba gare ai al adiyan al mubayinata lahu ai addinai da ta bambanta da addinin Allah fashabah al-adyan al-badilata bi turuqil muwajjati an kamanta addinan da suke na ƙarya da hanyoyin da suke karkatattu bi jami'i anna kullan yusilu sahibahu ila al-halak dangane da cewa kowannen su yana iya sada ma'abucinsa zuwa halaka aka aro sunan mushabbahu bihi ga mushabbahu ya zama isti'ara ce kenan tasrihiyya isti'ara ce wadda take tasrihiyya zalikum wannan abin da ake faɗa muku wasaqun bihi shine wato ai mamar abin da ya gabata min tibai dinihi daga tsayawa a ba addinin Allah wa tarki gairihi min al-adyan amma sauran duk addinai wasaqun bihi shine ubangiji yake umartar ku da shi la'allakum tattaquna ko dai ku ka kiyaye ar-ralala bata wa tafarruqa anil haqi da barin gaskiya wa ta bila Allah ya zo da la'alla ima'an ila anna sulukaha amrun hadar dan nuni zuwa cewa bin hanyar nan lamari ne mai matuƙar haɗari akwai hanyoyi na darjewa da suke tare da hanya ga dai hanyar Allah sabbar fetan amma kuma ga hanyoyi na darjewa wanda kuma kowanne da ado a gefen wanda zai iya kiran ɗan adam ya fada ya halaka duban wannan adan da yake a gefe banda kuma wannan ba sanda ya fi bayyana irin wannan zamani hanyoyi daban-daban da suke bautar da bawa daga tsarin Allah wasu hanyoyin dewa da da'awar cewa ai in ka bi su nema za ka bi tsarin Allah alhali kuwa masu danzawa ne daga tsarin Allah tabaraka wa ta'ala wanda ana ta yaudarar al'umma ana ta yaudarar mutane da haka an ɗora wasu akan su da kashe yan uwa da su da wai wannan ne za a tsaye da addini addini da yake umarni ai sallah to ka zo ka samu wanda yake sallah kuma ka kashe shi to wani addini dan Allah za ka tsaya akwai akwai wani addini da za a tsaya wannan an kashe mai sallah a addinin da shi abin da yake umarni da shi sallah kai addinin da ta kai matsayin cewa ya ce in ka waɗanda suka fuskanci ibada ko da ba ta gaskiya ba ce ba yahude ko ba nasari ana yaƙi da su sai aka same shi shi yana wajen ibada ba ruwansa aka ce to ka taɓa shi to ballanta na ɗan uwanka musulmi hadisai da yawa sun zo akan cewa an kuka kuna yaƙi da yahudu ko nasara wanda kuka samu a cikin su ba ruwansa addini kawai ya sa a gaba ibada ya sa a gaba to ka ku taɓa shi a kyale sai in ya zamo yana sa baki a cikin yaƙi amma in ba haka ba ka a ce za a taɓa shi ko wanda na wai ka ce ai addini kake so tsayarwa ka tadda mai sallah ka kashe to wani addini wani addini da sauran irin wannan ba abin da ba a gani ba an samu rushe kaburburan malaman shehunne da yawa wai da sunan tsaye da addini kowane addini bayan wanda su suka wahala tsawon rayuwarsu akan tsaye da shi wani ya zo kuma ya ce wai ai wa'annan ne ma suka kawo bodewa daga addinin bara ba ma kawai a kyale su suna lahira ba a kabarin nasu ma sai an ɗaiɗe da shi ya dan a dan wai a tsaye da mutane akan tauhidi da sauran irin wannan subhanallah su addinin da suka kawo kenan ba tauhidi bane kaga irin wannan hanyoyin bauɗewar a yanzu sun yawa hanyoyin bauɗewar a yanzu sun fi koyaushe yawa to wa hadha kitabu to su ma'aura sanani ko to su ma'ataina ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون ثم آتينا موسى الكتاب Ubangiji ya ce kuma muka ba annabi Musa littafi a taura ta a taura, wa summa, summa dinnan littartibin ihbari ganjera ta bada labari ne bayan mun ba da labari da abin da ya gabata kuma yanzu za a ba da labari da abin da aka bayar ga annabi musa ai tartibi fi zikir ai jerantawa dangane da an mato lafi zamani ba a zamani ba wahu jawabin amma bi qalu wannan kamar amsa ce daga tambayar da za a yi cewa baiwa annabi musa a taura ai ya akure tun kafin saukar qur'ani kaka za a yi kaka za a adabta shi da summa wadda take fa'idantar da jerantawa da jinkiri kuma an ba da amsa cewa summa tana zuwa don zarar adafi kamar wawi shi yasa ba wani tartibi a cikinta ba tarahi a cikinta muka ba annabi Musa littafi shine at-taura tamam cikawa lin ni'imati ga ni'ima alal ladzi ahsana ga wanda ya kyautata bil qiyami biha da fuska tsayawa da ita cewa abin da yasa aka ba annabi Musa at-taura dan aga suwaye za su tsaya da ita wanda tsayawarsu da ita ya nuna cewa Allah ya cika ni'ima gare su kamar yadda da aka bada Qur'ani ga wannan al'umma To duk wanda ya tsaya da Qur'ani, ai wannan shaida ce ta cewa Allah ya cika ni'ima gare shi. Ba ni'ima ga dan adam irin a ce a hore masa tsayawa da Qur'ani. Ba wai zarar karanta shi ba ko tajwidin sa ko me ko me a'a. Tsayawa a tafi da rayuwa yadda Qur'ani ya ce. ba ce zama duk abin da zai Qur'ani yake dubowa. Ai Qur'ani ya ce ayi daidai ne, ai Qur'ani ya ce ka ayi ba daidai bane kenan. To wanda ya haka, ai shine aka cika ni'ima gare shi. shi ne aka cika ni'ima gare shi ai tamaman likaramati kulli muhsin ai cikawa da girmamawa ga dukkan mai kyautatawa au alal ladzi ahsanahu Musa ko ko cikawa bisa abinda annabi Musa ya kyautata min ilmi daga sani wal ma'arifi da abinda ya shafi sanin Allah ai ziyaratan alama indahu min ilmi ai an bashi at-taura kamar kare bisa abinda yake wajensa na daga sani wa ƙuri'a akwai ƙira'a ba sab'iyya ba a nan akwai ƙira'a amma fa ƙira'a nan ba sab'iyya ba ce ga rafi hasan da rafa'antar a hasan habaru mahzufi ya zama labari ne na abin shafewa wato ai allah lazi huwa a hasan a nan an shafe a idan wato tare da cewa ba silar ba ta tsawo ba wanda shi ne aka ce irin wannan kaɗan ne in yustaɗal waslun wa illam yustaɗal falhasfu nazarun wa abau an yi huta zar in salu halwaƙi in salu halwaƙi li waslin bukwil inda ɗan malik yake fada a alfiya ko yasa wannan kira'ar ta zo da abin da yake wato shazi ko da dai koyaushe ana ta faɗa cewa shi ƙur'ani ya huce ƙarfin a ce nahawu ya magana a kansa sai dai shi ya magana a kan nahawu sai dai shi ya magana a kan nahawu wata tafsilan likulli shay dan rarrabewa ga komai yutaju ilai fi din da ake bukata zuwa gare shi a addini an ba annabi Musa a taura dan ya zama an yi bayani ga su al'umma annabi Musa akan duk wani abu da suke bukata a zuwa gare shi a addini a Wahuda an ba da attaura ga annabi Musa don ya zamo shiriya wa rahamatu don ya zamo rahama ga wanda suka tsaya suka yi aiki da attaura da attaura da Allah ko dai su ai bani Isra'ila ai su banu Isra'ila bilqa rabbihim yu'minu saba da gaskiya da komawa ga Allah bil ba'as da tashin alkiyama ko dai sa yadda da komawa ga Allah tabaraka wa ta'ala wato da fuskar tashin alkiyama وهذا هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وهذا wannan Qur'ani wannan Qur'ani da ku aka ba ku Qur'anin nan da ku aka ba ku kitabun littafi ne babba wanda duk littattafai ba kamar sa shi yasa kamar shine ya amsa sunan littafi ma fiye da kowane littafi dan duk abin da ake bukata a littattafai akwai a cikinsa inda a farko ake faɗa zalikal kitab la raiba fi anzalnahu mun saukar da shi mubaraku mai albarka kasirun nafi mai yawan amfani lima fi saboda abin da yake cikin qur'ani min tawassuati na daga yalwatawa ga al'umma wa anwa'il khairati da nau'in alheru wal barakatu albarka aziyadatu qaruwa albarka ma'anarta karuwa duk abin ana karuwa sai a ce akwai albarka abin da yake ko ba karuwa sai a ce ai ba albarka a fattabi'u shi yasa ku bi shi kuma qur'anin nan kuma qur'anin nan wato wa hadha kitabu mubtada wa habaru wa nuratu anzalnahu natun awwal likitabu wa mubarakun natun sanin lahu wato anan an kawo na'ati iri biyu akwai na'atin da yake yazo jumla shine anzalna akwai kuma na'atin da yake yazo mufradi aka fara kawo na'atin da yake jumla sannan aka kawo na'atin da yake mufradi ai kasirul hayri ai mai yawan alheri da amfani dinan wa duniya a addini da a duniya abinda ake nufi wannan qur'ani mai girma littafi ne da muka sauka da shi daga lauhul mahfuz daren lailatul qadari aka sako da shi zuwa saman duniya a inda ake kira baitul izzati sannan kuma nazala ya sauka zuwa nan duniya da kadan kadan dangane da abin da ke afkuwa mai yawan albarka ne mai yawan alheri ne wal manafi da amfani a nan tun a nan duniya da fuska cewa za a waraka da shi da cewa za a amince daga kisfewa ko shafewa kuma za a amince da daga bata in dai an yi riko da shi an yi aiki da shi hakanan kuma mai yawan amfani ne a lahira bita da su'ali an sami dangane da cewa an je lahira aka zo za a tambayi mutum in dai mutum mai riko da qur'ani ne qur'ani ne zai ce zai ba da amsa ba zai baka sai kai ka ba da amsa ba shi qur'ani ne da kansa zai ba da amsa da kuma zai ba da shaida gare ka kai da ka kula da shi da zamowarsa kamar girgije a kansa a lokacin da ake tsananin zafin gurin tsayuwar tashin alkiyama wa ruqi bihi da kuma daukaka da shi zuwa darajoji madaukaka shi yasa tunda yake haka ne kuwa me abin yi fattabi'u ku bi shi bil amali bima fi ta fuskar ku tsaya ku aiki da abin da yake cikin sa ku aiki da abin da yake cikin sa da du'a'u ila din wannan kira ne zuwa addini wattaqu ku kiyayi muhalafata wa sabawa qur'ani ku kiyayi sabawa amma amrun bi taqwal ammati fil jami'il ashai wannan umarni ne da tsoron Allah gaba ɗaya a komai ma za Allah ku turhama ko dai in kuka yi haka a jikan ku kai turhamu dan a jikan ku wasu isharati arfun ala ataina da fiha bari su fihi yazsumma summa ويثاب الاسمية المسدمة بالإشارة الدالة على كمال التمييز ووصفه بالإنزال الدال على العلوم البركة التي تشمل كل نفع إسهاب لشرف القرآن لأك في في تجملة اسمية أكتي وهذا كتاب باكمتشن لأكتي ثم آتينا موسى أككاو جملة فعلية أما أنا أككاو جملة wadda take ismiya wadda take kuma aka fare ta da sunan isharar wanda take shiryarwa sunan ishara tana shiryarwa ne bisa cikar bambancewa kuma aka subanta Qur'ani da cewa an saukar da shi ne wanda yake nuna daukakar sa aka subanta shi kuma da albarka mubarak wanda yake albarka ta hada duk wani amfani to wannan bayyanawa ne ga daukakar Qur'ani Allah taura ta bisa at-taura wa gairiha da waninta waliza hatamal ayata wannan ne yasa aka cika aya bin rahmati da rahama allati yasfatu wanda sifa ce ta Qur'ani wa tamal ula bil imani aka cika kuwa ta farkon da imani allazi huwa sifatu wanda sifar su mummunan ne an to alhamdulillah sai mu tashi nan anzallahu an taqulu to an taqulu alhamdulillah Allah an fara da mu da Qur'ani Allah ya ba mu ikon riko da Qur'ani Allah ya ba